إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau daren lahadi daren tara ga watan safar hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara da da dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya dace da ashirin da shida ga watan tara miladiyar haihuwar annabi isa da maryam alaihi salam shekara na da dubu biyu da ashirin ci gaba da karatu na wato nahau da muka saba a kowane sati a wannan unguwa mai albarka a kuma wannan masallaci mai albarka wato a cikin wannan babban makaranta hawa yau ta abubakar as-siddiq radiyallahu ta'ala anhu to idan ba a manta ba littafin mu shine at-tuhfatul wardiyya wanda aka fi sani da dan wardi wallafar babban malamin nan Zainuddin Abu Hafsin Umar ibn Muzaffar ibn Umar ibn al-wardi wanda aka fi sani da dan wardi shi ma a wannan darasi shi ne darasi na bakwai a cikin wannan littafi mai albarka wanda satin da ya gabata mun shiga cikin inna wa akhwatuha a hukuncin harafin inna da kuma 'yan uwanta a babin larabci ko a babin nahau bayan ya gabatar da bayani akan abin da ya shafi al-mubtada wal khabar mubtada da labari to sai baka istidraki da ita inna da kuma yan uwanta wanda wasu malamai na kiransu da nawasikhul mubtada wal khabar saboda suna canza ma mubtada da labari hukunci to wanda ya kawo mana su guda shida ita inna da ‘yan uwanta inda yake cewa li inna anna laita lakin na la'al ga anna nasbu summa raf'un wal yuqal muna da inna muna da anna muna da laita muna da lakinna muna da la'alla kuma muna da ka'anna wannan shine faɗa cewa nasbun sukan yi ma mubtada nasba dukkanin ɗaya daga cikin wayannan guda shida tun daga inna ɗin har zuwa ka'anna to idan suka shiga ga al-mubtada da al-khabar to shi mubtada za su yi mai nasba summa raf'un shi kuma labari sai su yi mai rufu'a khabar sai su yi mai rufu'a kamar inna zaidan ƙa'ilu kamar yadda muka faɗa a karatun da ya gabata darasi na shida wanda idan ka cire inda ɗin asali zai koma zaidun ƙa'ilu to batun da ka shigar da inna sai ka ce inna zaidan ƙa'ilu haka ita ma laisa take laita zaidan qa'imun haka lakinna haka la'alla idan ba ku manta ba muna magana akan lugogi nami na la'alla guda goma da ya kawo da ya faɗa cewa ita la'alla wal yuqal la'alla ana faɗa a larabci a ce la'alla ko alla wa la'anna anna ko laganna ganna ko wala anna anna ko ra'anna ma'ra ganna wanda su ne guda goma dukkaninsu lugat ne na la'alla an ji wasu daga cikin larabawa suna faɗan sashi daga cikinsu duk da wadda ta fi shahara ita ce la'alla saboda ita alkur'ani ya kawo kuma ita ta fi yawa a larabci to amma har da Allah da sauransu duka suna zuwa ta ko wasu daga cikin malamai sun ce ma ba su tsaya iya nan ba sun la'alla tana da lugat guda goma sha hudu kira akwai guda hudu waɗanda bai ambata ba akwai wani malami da ake kira al-baghdadi a littafinsa al-khazana ya ambaci wannan ya ce akwai la'a'a wanda kun ga bai ambace ta nan ba la'a'a bil'aini sun malmadi sun malhamza la'a'a sannan akwai ra'alla ra'alla ita ba bai ambace ta anan ba ra'alla ra'un sun ma'ainin sun malama sannan akwai la'alna la'alna lamun sannan ainu sannan lamun sannan nunu sannan akwai lawanna lawanna lamun nunun sannan lamun wawun sannan nunu to in ka hada da wayancan sai su zabo guda goma sha hudu ke dukkaninsu lugogi ne na la'alla dukkaninsu lugat ne na la'alla illa dai waɗannan guda goma to su suka fi yawan tahowa a larabci ko a harshen larabawa to shine yace ra'anna ma'raganna tilka ashar tilka ashrun in ka hada su har ita la'alla din za su baka guda goma to kowanne daga cikinsu aikin da la'alla za ta yi shi za ta yi kowace daga cikinsu warutti ba to zai ci gaba da bayani akan abin da ya shafi shi ismu inna da 'yan uwanta da kuma labarinta wanda asalinsu al-mubtada ne da al-khabar to sai ce wa ruttiba idan aka shigar da inna ko ɗaya daga cikin ‘yan uwanta ga almubtada da alkhabar to za a jera su kusa asali mubtada ake fara kawowa ko sannan labari in banda wasu ahwal waɗanda mai bayani a kansu to haka in ka shigar da inna ko ɗaya daga cikin ‘yan uwanta gare su to haka za ka jero su kenan ka fara gabatar da ismu inna da yan uwanta sannan ka kawo labari shine wa ruttiba akan jera shi al-mansub shi zaka fara kawo shine al-mubtada ismu inna kenan sannan ka kawo al-marfu shine wanda da shine al-khabar ada kuma har yanzu shine al-khabar na ita inna da kuma yan uwanta misali zaka ce inna zaidan qa'imun to kaga kai tartibi ka ce inna sannan ka kawo zaidu shine ismu inna sannan ka kawo labarin inna shine qa'imun to haka ake kawo su karka ce inna qa'imun zaidan ka fara gabatar da qa'imun sannan ka kawo to wannan ba daidai bane a haka zaka jera su sai ka fara gabatar da ismu inna eh sannan ka kawo labari to shine abin da yake nufi da waruttiba jeran tasu ake ba za ka yi taqdimin al-marfu ala al-mansub ba sai dai ka kawo al-mansub shine ismu inna sannan ka kawo al-marfu kamar yadda muka bada misali lazzarfu amma wa shi khabaru din nan na inna da yan uwanta in ba zarafi bane in bai zamo zarafi ba kun san muna da zarfu zaman muna da zarfu makan to da sharadi idan ba zarafi bane wal munjarru kuma ya zan ba jarun wa majrur bane ba abin wajarra bane kinan idan almarfu shine khabaru inna da yan uwanta yazo zarafi ko yazo jarun wa majrur to ya halatta a gabatar da shi akan ismu inna ina misalin zarafi shine kamar bada Allah ta'ala inna ladaina ankalan wa jahima inna ladaina ladaina anan shine khabaru inna amma an gabatar da shi saboda zarafi ne sai aka jinkirtar da ismu inna shine ankalan ai asalin abin inna ankalan wa jahiman ladaina to amma sai aka gabatar da mi ladaina akan ankalan wa jahiman saboda mi shi ankalan shine khabar kuma zarafi ne to tunda zarafi ne anan wajibi ne a fara gabatar da shi sannan a kawo ismu inna ina fata mun fahimci wannan shi yasa yace maka lazzarf lazzarf eh amma in ba zarafi bane to wannan dole ka warutte ba sai a koma ga na farko kamar da muka bada misali inna zaidan qa'imun ba za ka ce inna qa'imun zaidan ba a'a ba za ka faɗi haka ba wal munjar haka kuma banda in yazo jarun wa majru to na misalin shi kamar faɗin Allah ta'ala inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum kaga inna ilaina ila jarun wa majru eh iyabahum asalin abin inna iyabahum ilai wasu zuwa gare mu kai amma me yasa aka gabatar da aljar wal majrur tare da cewa shine al khabar shine al marfu me yasa saboda jarun ne wa majrur jarun ne wa majrur haka shi ma summa inna alaina kaga alaina ala shi ma jarun wa majrur ne hisabahum shi yasa aka ce hisabahum ba a ce hisabuhum ba eh ko akwai wannan kira'a eh to kun ji dalili to wannan kenan to wannan a qur'ani kenan haka in mun ka dawo ga larabci zaka iya cewa misali a inna indaka zaidan inna indaka zaidan me yasa saboda inda zarafi ne asalin larabcin inna zaidan indaka sai zan zaid shine ismu inna mansub inda zarfin ne shine almarhu shine khabaru inna haka zaka faɗa kuma inna fiddari zaidan inna fiddari zaidan tabbas a cikin gida akwai zaidu to asalin larabcin inna zaidan fiddari amma tun da jaru majrur ne to zaka fara gabatar da khabaru inna sannan ka kawo ina fatar al'amru wadih to wannan abin da ya shafi kuma duka ba wai inda ɗaya ba har da sauran ƴan uwan nata duk hukuncin ɗaya ne eh an da ce laita ce lakin da ce la'alla ce da lugat ɗinta ka an da ce duka dai hukuncin haka yake babu babu wani iskali ina fatan mun fahimci wa rutiba lizarfu wal munjam to waɗanda abubuwa suna ya dunkule wannan wuri a cikin ajrul bait wa hamza in naftah li sadd masdarin an hawa fi gairin wa billamik wa billamiksiri to yanzu kuma zai shiga wata mas'ala shine a ina ne ita inna din nan zaka ji wani lokaci a ce inna wani lokaci a ce anna to me ye dalili me ke kawo wannan kaga shi ma wannan akwai buƙatar a ce dalibi ya san shi in kana karanta alkurani zaka ga inna ake cewa wani lokaci a ce anna to ko ce tana da mahalli ba wai in ka tahi larabci duk inda ka ga dama zaka ce anna ko inna ba to yanzu wannan ka'ida ita ce za a gaya mana to ka ɗauki wannan wawun na farko wa ɗin nan sai ka ce waftah eh kun san waƙe ne waftah mun ga iftah ko waftah kai fataha gami hamza inna ga hamza hamza ɗin da ke cikin inna kenan ka ce anna eh waftah hamza inna kai fataha ga hamza ɗin da ke cikin inna kinan ka ɗauki hamza ɗin sai ka mai da ita sama alifi sai ka ce anna a ina malan ya ce lissaddi masdarin anha a wurin da za ta iya taushe a wurin da masdari zai iya taushe mahallinta ita inna ɗin ma'ana za a iya ɗauke ta da abin da ya biyo baya gare ta sai a kawo masdari a madadinta to duk inda hakan yana yiwa to anna zaka ci ba inna zaka faɗa ba wannan kuma galibi malamai suka ce yakan zo ne a tsakiyar zance ba a farkon ba a farkon magana ba misali ina misalin wannan kamar ka ce misali a ajabani anna zaidan alimun kai al'amarin ya bani mamaki a ce wai zaidu malami ne yau shi ya karatu eh a ajabani anna zaidan alim to yanzu in kaga dama zaka iya dauke anna din sai ka kawo masdari sai ka ce a ajabani ilmu zaidin ilmu ilmu kaga masdari ne kaga mun cire mun cire inna da abin da ake baya gare ta sai muka kawo masdari shine ilmu ajabani ilmu zaidin ina batar kuna fahimtar wannan ko kuma ka ce alimtu anna amran fadilun ai na san cewa ni ina da ina da tabbas kan cewa amru mai falala ne to in ga dama za ka iya share annade sai ka kawo mazdari sai ka ce alimtu fadla amri alimtu fadla amri ni masani ne game da falala amru to duk inda in ka cire ta yana yiwa a yi haka to anna za ka ci ba inna ba don asali shine inna asali mai kasara ɗin ita ce asali to amma duk inda zai yi kuma a irin wannan to za ka yi mi eh wannan ka'ida ce baka suna da yawa don wuraren na da yawa to da ya tsaya dinga lisabo maka su akwai wuri kaza akwai wuri kaza akwai wuri kaza sai ya ce maka a'a dan uwa ga ka'ida ga ka'ida shine abin da kawai zaka yi ka cire annadin ka kawo da abin da abba ya gare ka sai ka kawo masdari in ka gama ana bata lalace ba to in ka zo anna zaka ci to ina ne mahallin inna ala gafarta malam ya ce wa fi gairin amma a wurin da bai yiwa a haka ba zai yi a kawo mazdar a taushe mazdar da mahallin inna ko abin da ya biyo baya gare ta ba shine ya ce waksiri to nan ka yi ma inna kasara ka ce inna inna za ka ce ba anna ba ina misali shine a lokacin da ka buɗe magana da inna ɗin kamar faɗa Allah ta'ala inna anzalnahu fi lailatul qadr kaga ba ce anna anzalnahu ba me yasa saboda ita aka fara ita aka fara zance da ita to ba zai yi ka zo ka fara kamar misali inna zaidan alimun to nan bai yiwa ka ce anna zaidan alimin duk inda inna ita ce umda game da fara magana to ba a yi mata ba a yi mata fataha sai dai a yi mata kasara sai dai ka ce inna sai dai ka ce sai dai ka ce inna wannan wuri na farko kenan shi ma wurare guda bakwai ne malamai ke kawo amma uku kawai za mu ambata saboda lokaci to kun ji wuri na farko shine ya zan ka buɗe baki da mi yauwa kamar za ka gani inna anzalnahu yawa wannan lafzan kenan akwai kuma hukuman ala innahum humus sufaha'u eh to wannan ta fuskar hukunci inna ita ce farko wannan ala littanbihi ce kawai eh littanbihi ce sannan wuri na biyu shine ya zan abinda abiyo baya abinda ya biyo baya gare ta jimla ce ta hikaya jimla ce ta hikaya ina ma na jimla ta hikaya shine ya zan mai maganar yana faɗa yana faɗa ne a madadin wani eh kamar faɗa annabi Isa qala inni abidullahi atani alkitaba kaga bai ce anni ba sai ce inni saboda abinda ya biyo baya gare ta hikaya ce daga annabi isa hikaya ce to haka in ta biyo bayan ismul mausul duk lokacin da inna ko anna ta biyo bayan ismul mausul to inna zaka ce eh kamar fadin kamar kissa qarun inna qaruna kana min qaumi musa fa baga alaihim wa atainahu min al-kunuzi ma inna mafatihahu maɗin nan ma'anarta ai allazi ai wa atainahu allazi inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwa kaga sai aka ce inna to nan bai yiwa a ce ma anna a ma in ma inna mafatihahu to wannan wurare guda uku sai ku rike su wani darasi sai mu kawo hudu a ba dai ku rike ba gara a dinga ba su a kaɗan kaɗan ko wuri na farko muka ce in an ka fara magana da ita gaba da Allah ta'ala inna anzallahu wuri na biyu ya za abin da zai biwa baya gare ta hikaya ne eh magana ce daga wani kamar faɗin Allah ta'ala a suratu maryam ko qala inni abidullahi wuri na biyu kuma in ta biyo bayan ismul mausul da nau'ukansa kamar fa da Allah ta'ala wa atainahu min al-kunuz ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwa to wannan wurare guda uku kenan saboda haka an bi mu bashin hudu eh an gara a dinga ba da haka dan kadan ko saboda muna so a rike ni to shine ma'anar wa fi gairin domin duk waɗanga wuraren guda uku bai yiwuwa ka ɗauke inna kuma ka kawo mazari ba zai taɓa yiwuwa ba tun daga faɗin Allah ta'ala inna an zallahu ba yadda za a yi a ɗauke an zallahu inna a kawo mazari haka faɗin Allah ta'ala ta harshen annabi isa inni abidullahi to jimla abdullahi ɗin nan bai yiwuwa a kawo mazari a madadinta haka nan faɗin Allah ta'ala wa atainahu min al-kunuzi ma inna mafatihahu eh mafatihahu din nan bai yiwa dauke shi a kawo mazari to shi yasa ake cewa inna inna inna to dan kakka zo an ce ka tashi tsaye ka kai larabci ka dinga annani annani da jin wannan gagaji kenan za mu buga ma danja mun san mun san ba dan birni kake a nahawa ba eh duk sanda zaka bude baki da da larabci to inda kana son ka kawo taukidi to inna zaka ci karka ce annani to Allah ya kiyaye wuri na biyu kuma a ko kuma wuri daya wanda shi zai zama muna kamar na hudu in ma hada da wayancan guda uku ko shine wa billamikfiri haka kuma inda aka hada sunan inna da khabaru inna din da lamu libtada duk inda kaga an shigar da inna aka kawo sunanta aka kawo labarinta kuma labarin aka gwaba ya shi da lamu libtada to inna zaka ce ba annaba ni yake ka kawo misali ku ba ku kawo misali eh wa inal qur'ani ina qur'ani kamar bada Allah ta'ala wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina la kadhibuna kaga can la rasulu wallahu ya'lamu inna innaka eh wannan kaf shine shine ismu inna ka gane la rasuluhu rasuluhu shine khabaru shine khabaru inna amma sai aka sa mai lamu lamu mi lamu liftida asalin larabcin wallahu ya'lamu innaka rasulu amma sai aka akkada magana ba da tauki ba da inna bayan karfa kasancin kuma aka sake kawo lamu liftida wadda ita ma tufidu tauki sai Allah ya ce wallahu ya'lamu innaka la rasulu wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibuna asali wallahu yashhadu innal munafiqina kazibuna to duk inda kaga irin wannan shi ma inda zaka ci eh duk inda kaga an daure khabaru inna ko ɗaya daga cikin ‘yan uwanta da lamu libtida to inna za ka ce ko akwai wata kira wallahu ya alamu annaka la rasuluhu ba mu zanta ba ko? to yanzu kun ga mun samu wurare guda hudu saboda haka a rike su don za mu tambaye su wata rana akwai sadda saura za su zo sauran guda hudu in an hada za su zama takwas kenan to amma za mu takaita a kan hudu saboda a haddace kuma a yi murajiya kuma ga shi don misalansu mun kawo alkur'ani don a jimi don a ji sauki inda mun ga dama sai mu ja a bayat wani kila har a gama ba zai haddace ko bai guda Allah ya taimaka to saboda haka yanzu an koya maka amfani da inda ko anna ko والأحسن الإلغاء إن يزدن ما أو خفف أو أو خففت أو خففت إنك إن كل لما ko kullun lama to nan kuma akwai wata ka'ida akwai lokacin da inna din da yan uwanta sai kaga an hada ta da ma inna ma kuna ganin wannan ko laitama la'allama eh ka'annama da makamantansu to har yanzu wai inda tana nan ko annama inda aka hada ta da ma azza'ida to shi ko ya hukuncin yake to shine nan shi kuma zai gaya mana shine yace wal ahsanu abin da yafi kyau kenan gairuhu hasan wanda ba abin da zai ambata ba hasanun ne amma al ahsanu minhu wanda yayi wannan kyau al ilgha'u shine a jefar da aikin inna wancan da anka ambata me aikin ta tasbul mubtada wa tarfa'u khabar to duk sanda aka hada inna ko anna da ma ko ɗaya daga cikin yan uwan to abin da yafi a watsar da aikin ta kamar fa da Allah ta'ala inna ma ilahukum ilahun wahid inna ma ilahukumullahu suratul kahf kaga sai aka aka aka yi jifa da mi da aikin ta sai aka ce inna ma ilahukum ilahun wahid anan inda bata yi aiki ba bata yi aiki ba to haka zaka ce inna ma zaidun alimun inna ma zaidun alimun anan inna ghairu amila mulghat an yi jifa da ita ba za a aiki da ita ba laita ma zaidun eh alimun amma kuma fa ya halatta ya halatta ka ce inna ma zaidan alimu ya halatta ta aiki ko da an shigar da maɗin amma al'ahsan al'ahsan shi ne al'ilga'u mana ilga shi ne a jefar da aikinta saboda an samu ma wadda malaman na hau ke kira alkafa li'annaha ta kuffu inna an amaliya saboda ita in ta shigo sai ta kame inna daga ba ta dama ta yi aikinta da ta saba na nasba ga mubtada da kuma rufa ga labari to shine yace in yuzadna ma duk sanda aka ƙara ma azza'ida ko wuri na harko kenan shi ma mun ji wannan hukunci eh amma ba wajibi bane an da yace al ahsan aw khuffifat inna ko kuma inda ɗin wani lokaci sai kaga ta zo da takfifi an ɗaure ta sai aka ce in ko an kuna gani wani lokaci a haka ko to shi ma in tazo duk inda inna tazo mukhaffafa min as-saqila to shi ma al-ahsanu ilgha'u amaliha abin da yafi kyau ayi jifa da aikin ta ina misali sai ma ya kawo mana aya da kansa kamar bada Allah ta'ala in kullun lama jami'un ladaina muhdarun bisa ga wannan kira'a akwai kira'ar da ba wannan ba akwai kira'ar in kullan lamma jami'ul ladaina muhdaru kira'a ce ta ibnu amir da jammazin da sauransu su haka sun ga karanta saboda haka duk da an yi takhfifin ta amma kuma ta yi aiki amma mu ta mu kira'a wadda ita ce kira'atul jumhur in kullun lama ko lamma mim shi ma akwai zabanin qira'at wasu ce lamma wasu ce lama jami'un ladaina muhdaru sannan bada Allah ta'ala in hazani lasahirani in hazani ba ce in hazaini ba me yasa saboda mukaffafa ce ba ce inna ba inda an ce inna to hazaini za a ce eh duk da akwai qira'at in hazaini lasahirani akwai wannan kira'a to amma dai tamu in hazani la sahirani kuma ya fito fili eh kun fahimci abin da malam ke nufi domin kullu anan ita ce ismu inna kuma ismu inna ya gaya mana a baya annasu amma kaga sai aka yi mata mi rufu'a sai aka ce in kullun in hazani musanna ne amma sai aka zo da shi bil alif wanda haƙƙinsa a zo da yawo al musanna yin sabu bil ya amma sai aka yi masa arrafu bil alif gina an yi watsi da inna an yi watsi da inna anan me yasa saboda mukhaffafa ce mukhaffafa ce min as-saqila to wannan shine a takaice game da abin da ya shafi inna da mi da akhawatuha saboda haka ya zama lajibi a haddace wannan a bayati din kuma a haddace misalan da anka eh da anka kawo wa bil misali suna cewa yattadihu al maqal da misali ne ma'ana za ta bayyana wata magana ma in yayi ta in ba a baka misali ba lalle bane ka gane abin da ake nufi ba lalle bane la allati li nafi li jinsi to sai maudu'i na biyu akwai wata wadda ake kira la allati li nafi li jinsi ita kuma takan zo dan ta kore jinsi ina ma'anar jinsi ma'anar jinsi shine suna duk sanda kaje an ce suna na jinsi shine sunan da ba na mutum guda ayyananne ba yana ɗaukar yana iya shiga cikin wannan jinsin wannan abin da aka ambata kamar arrajulu arrajulu ismu jinsin ne duk wani wanda ya sifantu da arrujula yastahiqu an yusamma rajulan za a iya kiran zaidu rajulan amru rajulan ko muhammad rajulan ibrahim rajul duk wani wanda ya can ya sifantu da rujula za a iya kiransa da mi to wannan shine ma'anar sunan jinsi kama alkitab suna ne na jinsi duk wani abu wanda yake fihi makatubun akwai wani abu da aka rubuta a cikin shi to yastahiqu an yusamma kitaban shi yasa alqur'ani kitab ne ko littattafan hadisi ko wani littafi da zaka ambata kitab ne littattafan fiqh ko wani littafi da zaka ambata kitab ne wannan shine ma'anar sunan jinsi sabane an ce alqur'an to wannan ba sunan jinsi bane sau da ba kowane littafi ke ɗaukar alƙur'ani ba idan an ce zaidun ba sunan jinsi ba ne saboda ba kowane mine ne mutum ke ɗaukar zaidu ba sai wanda an ka ayyana ma zaidu to akwai la da za ta zo ta kore jinsi kuma sai ta aiki irin aikin inda da akhawatu ha da ya gabata a baya kun fahimta saboda haka ita wannan ladin da za a ambata da sharuɗan da zai kawo don tana da sharuɗa to za ta yi aiki ne na inna da kuma ‘yan uwan inna insib li nafil jinsi mankuran bela insib li nafil jinsi mankuran bela mudafa nau shabihahu muttasila wannan su ne sharuɗa mala ya ce insib ka yi nasaba bela ka koma can ƙarshe bela da harafin la linafil mankuran ga suna wanda yake na kira shine sharadi na farko sharadin wannan hukunci da za a ambata sunan nan ya zamo na kira sannan linafil jinsi sharadi na biyu kuma ya zalladin ta kore jinsi sharuɗa nawa kenan guda biyu mudafan kuma sunan ya zamo ayin idafa sai ila gairi aw shabihahu ko kuma wanda yake kama da mudaf za mu bada misali kar hankalinku ya tashi muttasilan kuma sunan ya zan ya sadu da italadin ba a yi fasul din su ba da wata kalma to in an samu waɗanda sharuɗa guda hudu to la za ta yi aiki irin aikin inna da akhawatuwa ina fatar kuna fahimtar wannan ina misali shine kamar ka ce la gulama zaidin hadirun la gulama zaidin hadirun yaron zaidu fa baya halarci yaron zaidu baya halarci kaga an samu la gulam sunan jinsi ne suna ne na jinsi ba yanannen abu bane sannan ya idafa sa ila ila zai wannan an samu kenan sannan kuma muttasil ne ya sadu da mi da ladin kaga ba a yi fasilin la da gulam ba wannan shine shar'i idan aka ce la sai aka ce fi kaza misali ko ala kaza sannan aka ce gulam to nan kuma hukunci zai canza to shi yasa kaga an yi nasaba ga shi gulam aka ce la gulama zaidin saboda haka gulama zaidin shine ismu la annafiya lil jins hadirun shine khabaru la annafiya lil jins marfu kuma wannan shine aikin mi inna da ta gabata a baya da yan uwanta wanda an gabata wanda an gabata misali ko wanda an gabata misali to haka za ka iya cewa misali la fa'ila barrin mabkotun ma'ana wanda ke aikata alkhairi ba abin zargi ba ne la fa'ila fa'il ismu jinsin duk wani wanda ya siffanto da aiki sunansa fa'il sunansa fa'il to ina ne shibhu al-mudaf shine kamar ka ce misali la qabihan fi'luhu mahbub aka san wancan la qabi la qabihan fi'luhu mahbub ma'ana mai aikata mugun aiki ba abin so bane wannan ana kiran shi as-sifatul mushabbiha mushabbaha an gane as-sifatul mushabbaha ake kiransa eh saboda haka a nan mun samu la sannan ƙabihan shi ne ismula annafiya liljins annafiya liljins fi'iluhu an gane ita ce ta yi amila akan fi'iluhu saboda haka ita ce ta yi rafa'a akan fi'iluhu mahabubun shi ne khabaru la annafiya liljins marfu' to wannan shine fuska ta farko kenan shine abin da yake faɗa anan insib li nafil jinsi mankuran bila mudafa naw shabihahu muttasila amma ya an kai faslu da wani abu to ba za ta yi aiki ba ina misali kamar fada Allah ta'ala akan abin da ya sha la fiha gaulun walahum anha yunzifun la fiha sai aka ce gaulun eh kaga an yi fasulu la da mi ismula sai aka kawo fiha to shi yasa gaulu din ya zama marfu amma da cewa an kai la gaula eh sai ai idafa to sai ai sai ai da zuba amma tunda an shigar da fiha ai ai fasulu shine mafhumin din muttasilan shi yasa aka ce la fiha gaulun wala hum anha yunzifun a suratul safat ana fahimtar wannan ko to sharadi dole sai shi ismu ladin ya zama sade da ita eh bila fasl ba a samu wata kalma wadda ta zo ta yi fasulin su ba idan an samu fasulu to shikenan sai zama marfu وركب المفرد مبنيا على ma kana nasbuhu wa in karrarsala to ya ci gaba da cewa warakkibil mufrada to idan sunan kuma ba ba idafarsa an kai ba mufradi ne an yi tarkibin shi ma'ana ka yi tarkibin suna mufradi dala me ma'anar tarkibi ka haɗa su shine tarkibi anan ba wancan tarkibi da mun ka saba da shi ba ma'ana ka kawo la sannan ka kawo suna mafuradi gaba gare ta kawo misali la zaida fiddari hmm? to la zaida wannan tarkibi ne domin ka haɗa la da mi da kuma ismuha shine zai sai ka ce fiddari to a irin wannan fuska kun ga zai ku kiyaye fa zai kun ga ba ismu eh ba na kira bane sannan kuma ba ya idafarsa ba to saboda haka ka'idar shi ta saba ma waccan da muka ambata a baya to a irin nan shine ma yace mabniyan shi sunan nan nan horadi zai zama mabni ma'ana zaka gina shi zaka zaka gina shi kenan zaka ce la zaid fi dari la ahmad fil baiti la muhammad fil madrasa zai zama mabniyan alama za alama kana nasbu akan abin da ake mishi nasaba al-ismul mufrad kuma yunsabu alama za ala al-fathi al-ismul mufrad yunsabu ala al-fathi to yanzu nan zaka ce la annafiya lil jins asali duk da bata kore jinsi anan ba an gane zaida sai ka ce ismula mabniyun alal fatihi ismula mabniyun alal fatihi li'annahu mufradun saboda ifradin shi an kai ba ya idafarsa ba sannan ba ismu jinsin ba na kira bane ana fatar an gane fi dari aljar wal majrur fi mahalli raf'in shine khabaru la annafiya lil jins kamar fada Allah ta'ala la raiba fihi alif lam mim zalika alkitab la raiba fihi an gane to irin wannan ne saboda raiba ba ya idafa sa ba mufradi ne ko an idafa sa ba a ce la raiba akan kaza ba sai ka ce la raiba to la din nan nafiya ce lil jins ريب كما مفردين مبني ني على الفتح لأنه مفرد وهو اسم لا النافية للجنس فيه الجار والمجرور في محل رفع خبر لا النافية للجنس أنغاني وانا to haka la rajula fil baiti zaka ce eh duk da ko rajul din nan ismu jinsin eh na kira ne amma tun da baka yi idafarsa ba to la rajula zaka ci fiddari ba wani mutum a cikin gida malan kenan wa in kararta la in ku kai adafin kai adafin shi da la kan maimaita la kuma ka sake maimaita sunanta eh misali kace la rajula fil baiti wa la imra'ata fil baiti kun ga an faɗi la haso nawa to shi ko yana da fuskoki guda biyar yana da fuskoki guda biyar kun ga shi ko hukunci ne ya saba mai wancan me yasa saboda an yi an maimaita la da kuma sunanta hawaye eh la rajula fil baiti wa la imra'ata fil bait to shi ko yana da fuskoki guda biyar shi ne zai gaya mana anan faftahuma eh fuska ta farko ko ne ka gina shi akan fataha kamar yadda muka faɗa la rajula fil baiti wa lamra'ata fil bait wanda ita ce fuska ta farko an bayanci wannan kamar la haula wa la quwwata illa billah to a babin wannan fuska ne wannan fuska ta farko ke fuska ta farko fuska ta biyu wansib الثانية أي الفتح على الأول والنصب على الثاني كيف فتح أكن نفركو نبيكم كما نصب مثالي لا رجل في البيت ولا امرأة في, في البيت بالنصب بالتنوين لا حول ولا قوة إلا بالله kun ga akasin da farko la haula wala quwwata la haula wala quwwata eh al fathu ala al awwal wan nasbu ala al thani ma at tanwin fuska nawa kenan fuska biyu kenan ko to sai ta uku warfa'an al fathu ala al awwal war rafu ala al thani la haula wala quwwatun لا حول ولا قوة إلا بالله جائز يا هلتا لا حول ولا قوة إلا بالله كون قدو يا أكساما وإن شنقو دايبيو لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة سيفسكا تهدو وارفعهما إن كاكدا ما كيمو رفع أغبا دايا لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله shi wanda ya zo a Qur'ani ba ba zai tuna mana da istishari bai kamata a ce ni ke aiki ba in karanta in fassara kuma a ce sai na je yawo Qur'ani to bari mu bada misali da aya din suratul baqara Allah yace ya ayyuhallazina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala shafa'a wal kafiruna humuz zalimun to mahallin shahid mahallin shahid min qabli an ya'tiya yawmun sai ce la un kaga ba ce bai'a ba لا بيع فيه ولا خلة ولا to wannan fiska ke to shine fuska nawa mun ka samu fuska to sai ta biyar ita kuma ya raunana ta akwai ta shidda kuma wadda ita bai ambace ta ba eh ta shidda za mu ambace ta warfa bi da'afin waftahan eh shi kuma wannan al-arrafu ala al-awwal wal fathu ala thani la hawlun wala quwwata la hawlun wala quwwata kun ga shi ma ba ambace wannan ba arrafu ala al-awwal wal fathu ala thani amma ya ce bi du'ufin amma wannan yana da rauni a wurin malamai wannan yana da rauni mutum ya ce la haulun wala quwwata arrabu ala al-awwal wal fathu ala al-thani to na shidda wanda bai ambata ba wanda ibnu mu'ti a alfiyarsa ya kawo shi shine mi الضم على الأول والضم على الثاني لا حول ولا قوة ba la haulu wala quwwatun ba la haulu wala quwwatu su ne guda shida saboda haka la haula wala quwwata fuska ta farko kenan ko ta biyu ha dan gani kun kiyaye eh gashi da rubuce a littafi la haula wala quwwata na farko muke magana la haula wala quwwata na biyu la haula wala quwwatan na biyu kenan ko la haula wala quwwata eh na farko al fathu ala al awwal wal fathu ala al thani na biyu kuma mi al fathu ala al awwal wan nasbu ala al thani na uku ha la haula wala quwwatun al fathu ala al awwal wal raf'u na hudu la haulun wala quwwatun shine muka kawo aya ko na biyar la haula wala quwwatun na shidda la haulu wala quwwatun to kowa ya kokari ya haddace su eh kuma za mu takaita insha Allah saboda an kawo matsaloli da ke buƙatar hmm a dinga muraja'a su ko yawa ko yanzu dai mala ya kare mu da fawaid to shine amfanin karatu ire-iren wayannan a dinga zakulo maka ababin da an loku an nesa cikin kankanin lokaci sai ka zama malami sai ka zama malami in kasa himma eh himma ce kawai zuciya ke aiki da zarar ka riga kai tsari kuma kai kai niyya to shikenan insha Allah ta'ala komai zai zo a hankali a hankali to wannan shine na hawu kenan hmm a dinga kawo abubuwa ka ji kanka kamar shi shi tsage eh to amma dai tunda ne karuwa ne ba komai to insha Allah sai a yi ta muraja'a su ɗaya bayan ɗai ka bi su kuma a haddace baitocin kuma a fahimta alhamdulillah kuma gashi ana ta sijili abin da baka gane ba sai ka je kai ta muraja'a kai ta muraja'a kai ta muraja'a hmm to da komi raunin kwakwalwa insha Allah ta'ala in dai ana maimaitawa to sai kaga an gane kuma an samu rikewa saboda haka makasudi dai kowa ya himma mu manufa abinda muke so nan da 'yan shekaru yan kalilan kowa ya zamo malamin nahau ya zan kai kanka ka abin nan kuma kun ga in dai an dagi kuka ba da haɗin kai yadda yake kawo matsalolin nan ana bibiyar su da gaske a fahimce su to gaskiya Allah ɗaya sa alkhairin da za a ta to amma matsala kawai a yi karatu a wace ka je ka yi watsi da littafi wannan shine matsala ba ita ce babban matsala za a zo a yi karatu ya ga ya gane shi ke hey tawa baya koma ya yi muraja'a to in babu muraja'a ya za a abin ya tabbata Allah ya samu dace سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته